إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 29 ga watan april shekara ta 2009 wannan shine kasan na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikbatun minat tarih na sheikh al'allama Osman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba har yanzu malamin yana kan bayanai da yake mana dangane da shimfiɗa ta wannan littafi dangane da al'amuran da yake so ya tattauna mana amma sai fara kawo mana wasu sirrori daga cikin al'amuran da suka jawo ƙarya ta yawa a cikin tarihi na addinin musulunci cewa asalin tarihin tatacce ne amma wasu makaryata ne aka samu suka rinka zuƙa ƙarya suna ainihin wato kunzuma wa matsaloli da dama da suka faru suna ƙara musu ruwa waɗannan makaryata daga cikinsu akwai wani babban makaryaci gashi ɗan bid'a ga yawan labarai masu ɗimbin yawa da ya haddace ya ta fesa su a cikin jama'a sunan wannan mutum lot ɗan yahaya abu mihnaf wannan mutum mugun mutum ne makaryaci sannan ga bid'a to ba fa shi kadai ba akwai kuma alwaqidi waqidi din nan shi ma babban makaryaci ne haka shi ma babban ainihin kuma mai hadda ne wanda yake da yawan surutai da yawan labarai ba amintacce ba ne akwai saifu dan umar waɗannan kaɗan daga ciki ne su kalbi duk suna nan muhammad ibn sa'id duk manya-manyan makaryata ne to ina son mu gane cewa wannan maganar da muka karanta ita ce nake ƙoƙarin ajiya na fara mana bayanai dangane da cewa to wannan ya ja hankalinmu zuwa ga mu tsaya mu tattauna magana akan yaya ƙarya ta fara a cikin addinin musulunci yaya aka me yasa ake yin ƙaryar mecece manufarsu muka fara ɗaukowa daga alfiya ta suyutsi da sauransu sai dai ina son ɗan yi mana wani tsokaci ta iya yiwa wani ya gaza fahimtar manhajin karantarwanmu ya ce a yi wani irin wa'azi ne ana kiran sunayen mutane ana cewa wane makaryaci ne wane makaryaci ne gaskiya ya kamata mu faɗakar da kai ba wa'azi muke yi ba karantarwa muke yi ya kamata ka gane wannan wa'azi shi fenti ne rufewa ake lullubewa ake fata ake wanda bai sani ba kada ya san barnar wa'azi kenan amma nan ana panel bitin ne mota ce ta haɗari ga ta sabuwa tingal mai ita ba zai iya haƙura ba amma kuma akwai wasu panel bitas sun shirya da manya-manyan gudumomi da ƙarafuna waɗanda sun sha alwashin za su iya mai da motar nan yadda take to amma sai aka ce ana so su yi aiki irin aikin masu fenti masu fenti shafawa suke fes fes ba a jin motsi zai yiwu da waɗancan masu kwale-kwale ba zai yiwu ba don haka mu panel bitin muke a nan ba fenti ba ya kamata kowa tunanin shaidan ba wa'azi muke ba muna ainihin ƙoƙarin tabbatar da addinin musulunci gyararren addini ne sai dai wasu sun bi sun mutsutsuka shi sun ce mutsutsukakke ne to don haka muka sa sabulu muke wanke shi to wajen shecewa da ruwa dole sai mu ne muna bugawa ana jin bab bab bab to waccan ta shanya ɗanta yana bacci za ta ce za a tashi ɗanta ko sai ta yi haƙuri don haka gaskiya ya kamata kowa ya fahimta ba wa'azi muke ba muna karantarwa ne kuma wanda ya halarci karatun farko na wannan muka ce wannan karatun asalin shi ma ba karatun loud speaker ba ne ba kuma karatu ne ma wanda aka halarta wa kowa ya halarce shi ba karatunmu ne na darul hadisi salafiya waɗanda 'yan makarantar kawai aka tsara wa karatun amma rabon wasu za su amfana kasantuwar ba mu kammala ginin darul hadis din ba inda mun kammala karatu mun kammala ba wanda ma zai ji karatu ba wanda zai isa yi maka alfarma ka ji karatu ma'ana yanzu a ce gobe mu kammala ginin hall ɗinmu na darul hadith to gobe karatun da za a yi can za a yi don haka ɗaliban duka duka ba za su wuce mutum tamanin ba sauran sai dai kawai su ji a kaset don haka ba wa'azi ba ne lallai wa'azi shi ba a ambatan suna ana wa'azi akan zina sai a ce to kamar wane da ya zina a'a ba a haka kamar wane da ya sha giya a'a ba haka sai a ce shan giya ba kyau kaza kaza kaza jama'a ku ji tsoron Allah Allah ya kiyaye Allah ya gafarta Allah ya yafi Allah ya yafi a dan yi kuka a tashi amma wannan karatu ne ake karatun kuma da ya shafi aljarh wa ta'dil eh ana kwalawa ne ana tayarwa ana kwalawa ana tayarwa dan haka hatta hannun da ke rike da gudumar ba daɗi yake ji ba dan haka ya kamata jama'a su fahimci wannan amma da ike na ce mu da ke bin manhajin salaf ba ma mu sai da zakara shin ko wannan abin da muke yi wasu mutane da suka yi ƙarya ko suka ƙaryata musulunci ko suka nemi lalata addinin musulunci ko suka nemi cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yan gidan shi ko sahabban shi a halin su sun kama suna mu kuma a ce bai halatta mu kama suna ba shin ko wannan abun muna da magabaci akan haka na'am muna da magabaci wanda ya fara yin haka a duniyar musulunci shine Allah madaukakin sarki ka duba ka karanta tun daga farkon alqur'ani har karshen shi duk waɗanda suka yi gwagwarmaya suka yi ɗauki ba daɗi da manzon Allah wa aka ambaci sunan shi guda ɗaya ne wane ne abu lahabi abu lahabi ɗin nan wan mahaifin manzon Allah ne ubansu ɗaya da abdullahi da ya haifi manzan Allah uwa kuwa da tashi amma shi kadai Allah ya kira sunan shi a Qur'ani ya tsine wa albarka karara me yasa duk kafiran maka ba wanda ke kama sunan annabi kai tsaye ya harba zagi sai shi lokacin da Allah ya ce wa anzir ashirataka al-aqrabi ka tara danginka na kusa kai musu wa'azi kai musu gargadi Allah ya tara su manzo Allah bai zage su ba sai da ya musu shimfiɗa waye shi a cikin su kun san ni ban taɓa muku ƙarya ba ban taɓa aikin banza ba ban taɓa kaza ba kun shaida haka eh to yanzu in na ba ku labarin garin dina ya dan tato za ta kawo farmaki za ku amince suka ce za mu amince saboda mun taɓa tuhumar ka da ƙarya ba sai ce to ni manzon Allah ne Allah madaukakin sarki ya turo ni bayan na zo na wuce kuma to tashin alkiyama ce za ta faru sai abin ya musu nauyi wannan maganar da wani koje ne ya faɗa yanzu sai a ƙaryata shi amma wannan mutumi ne da ba wanda ya taɓa shaida shi da ƙarya wannan mutumi ne da saboda gaske shi ta bayyana su suka sanya mishi al'amin wannan mutumi ne da in kana da dukiyar da baka yarda da kowa a duniya ba sai ka kai mishi adda yaushe bai taɓa wa wani ƙarya ba zai tashi rana tsakaye wa Allah ƙarya to sai suka ja baki sai suka yi shuru to sai a samu wannan baƙin kafiri mai suna Abu Lahabi sai ɗaga hannu yana tabban laka sa'iral ayyam ya Muhammad alhaza jama'atana Allah ya tsine maka albarka sauran rayuwarka da ta rage ya kai Muhammad dan haka ka tara mu ya kira suna annabi Muhammad kai tsaye yayi me yayi zagi yayi tsinuwa dan haka sai Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabbi har kiyama ta tashi shi kadai ake karanta sunan shi ana tsine mishi albarka amma wan uban annabi ne me yasa saboda alkur'ani ya zo da sunna ita ce jaza'an wifaqa sakamako daidai da aikin da kai yadda ya kira suna haka aka kira suna abin da muke cewa yan shi'a da yahudawa suna kiran sunan sahabban manzon Allah kai tsaye suna zagin su ko ba sa yi suna yi don haka karara sai mu ce ibrahim yakubu zazzaki zindiki ne mun yi daidai shine mun yi daidai da abin da ya ne haka yake buɗe baki ya kira sunan muhira ya ce muhira shu'uba mazinaci ne me dalili isnadi ne munkari za mu zo muku da takrijin shi gobe da ikon Allah isnadi munkari da wannan isnadin yake kiran sunan sahabin manzan Allah yana cewa wa yana ce mushi mazinaci abu huraira ya ce makaryaci ne yana bi gida yana sadaka ana ba shi ko ɗan ƙanzo ko ɗan ragowa ko ko yana ƙaga hadisan ƙarya akan haka abu huraira ya ƙaga hadisin kuda ƙarya ne hadisin da muka zo muku da takrijin shi gobe ma za mu zo muku da takrijin shi wajen shafi ɗari in Allah maɗaukakin sarki ya so duk baki ɗaya dan me dan ya tabbata cewa zazzaki ya kira suna ya zagi waɗannan sahabbai ya ƙaryata su dan me ba za a kira sunan zazzaki a ce zindiki ne makaryaci ne addini yake so ya bata ba dan haka jama'a kun ji don haka mu ba malaman wa'azi ba ne mu 'yan jarhuwar ta'adil ne in ka taɓa musulunci za mu taɓa ka da gwargwadon yadda ka taɓa shi in ka kira suna mu kira suna in ka shafanya mu shafanya ya katta kenan na ɗaya na biyu a nan garin zaria zazzaki na sa 'ya'yan mutane na cika titi suna kiran sunan mu'awiya da yazidu suna zagi ko ba a yi ana yi karya ake samu baka a sa mata hijabi a rataya mata igiya ana bugunta da sunan wannan aisha ce mata annabi ibrahim yakubu zazzaki shi yasa ake yin haka shin wannan ne addinin musuluncin da sayyidina ali da ahlul baiti suka karantar ba shi bane to don haka mu mu faɗa muku ƙarara ba yan wa'azi bane ba wa'azi muke ba in kuna neman wa'azi ku je ku nemi masu wa'azi mu ban mu san da suke ba mu mun sha gaya muku academicians ne intellectuals ne matsalolin mu na karatu ne in ka taba karatu mu taba ka in ka taba hayaniya ka je ku kare da yan hayaniya baka taba jin bakin mu a hayaniya ba amma matsaloli ne irin wannan har gori ake mana ana cewa suna alfahari da ilimi ba alfahari muke da ilimi ba amma abin da muke cewa ilimin mu shine harkan mu saboda haka in ka taɓo abin da ya shafi ilimi za mu taɓa ka ne raga-raga da kai da gwargwadon yadda ka taɓa abin don haka a nan alfiya da muke karanta sharhinta jiya mun ji a inda ashik ahmad shakir ya rinka lissafo sunan wasu makaryata yana faɗin yadda aka aka kashe su daga cikinsu akwai wa ya ce daga cikinsu akwai bayanu ɗan sam'an an nahadi har ya faɗi ƙabilar shi ya ce daga cikin ƙabilar bani tamim ya bayyana a iraki yana cewa aliyu allah ne aka kashe shi akan me akan wannan zindikanci wane ne ya kashe shi shine ainihin sarkin garin basra mai suna a khalid dan abdullahi alkasiri kuma ya sa aka babbaka gawar shi an ambaci suna ko ba ambaci suna ba an ce bayanu dan sam'an annahadi sannan aka sake cewa kamar kuma muhammadu dan sa'idu dan hassan al-asbi wanda gicciye shi aka yi imamu ahmad ya ce sarki abu ja'afarin mansur ya kashe shi saboda ainihin zindikancin shi an ambaci suna ko ba ambata ba to sannan littattafan nan da muke zuwar muku da su jama'a littafin sero alamin nubala cike yake da sunayen mazaje na gari da na banza littafin tahzibul kamal mujalladi talatin da biyar ne cike yake da sunayen mutane na gari da na banza littafin lisanul mizan mujalladi tara ne cike yake da mutane na banza da na gari duk an ambaci sunayensu littafin mizanul i'tidali haka mujalladi hudu ne littafin almughni fi du'afa na al-imam zahabi mujalladi biyu ne cike yake da wannan al-kashif na al-imam zahabi mujalladi hudu ne cike yake da mutane na gari da na banza alkamil fi du'afa'ir rijal na al-imam ibnu adiyin al-jurjani duk waɗannan littafai cikin suke ana ambata sunaye karara saboda haka gwamma kafin a tafi da nisa ku gane irin mu mu ba wa'azi muke ba yawa ba wa'azi muke ba don ba mu zo mun ce za mu yi wa'azi akan zina ko akan shan giya ba cewa muka za mu karantar don haka wannan karantarwar tamu ta yi daidai da sadda za ka samu lauya a aji yana karantar da darasi na jurisprudence ko makamantan haka to ka je ka je da yake kwankwasan matsaloli da kuma waɗanda suka saba wa matsalolin kuma yana ambata suna yana cin gyaran wane da wane don haka jama'a kowa ya kwantar da hankalin shi ba wa'azi albani yake ba kuma kuskure ne ma ka zo ka sanya albani sunan shi a cikin jerin masu wa'azi don haka wani rikitaccen gwamna ya taɓa saka sunana cikin masu wa'azin jihar kaduna har ya aiko da takarda sai na jefar da kafira na ce ni ba mai wa'azi ba ne ba a mai wa'azi nake ba registration ɗina under institute yake saboda haka ba za ka ɗauko malami daga cikin jami'ar ahmadu bello ko nan polytechnic ka saka shi cikin masu wa'azi ba iyakarta kenan saboda haka ba wa'azi muke ba jama'a mu muna karantar da asalin addinin musulunci ne to amma me ya faru sai ya faru daidai matsalar da muke karantarwa wasu zindikai arna sun taɓa matsalar sun rusa ta da nufin me da nufin su rusa addinin musulunci to sai mu fito karara sai mu faɗa wa jama'a akai don haka kuka ji nan ake ambata sunaye to amma da yake mun kammala karatun daidai inda aka gama waɗannan maganganu na ambata sunaye to kafin mu tafi da nisa ina son ku ji shin ko irin wannan ɗabi'ar da muke yi malamai na hadisi da malaman fiqh da malaman musulunci sun tabbatar da ita da farko dai ka ji nassin alqur'ani mun kawo maka to karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda zaka ji annabi yana kiran karara ya ce wane kaza wane kaza wane kaza dubi Abdullahi dan Ubay dan Salul wani iri ne shi munafiki ne yaya sunan shi ya zo a nassin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a matsayin yabo ne ko a matsayin suka a matsayin suka amma me yasa sunan shi bai bayyana a qur'ani karara ba saboda yana yin abin da munafunci baya kiran sunan annabi karara ya zagi a jama'a dan haka da Allah ya zo sai ya ce wala taqum ala qabrihi bai ce ala qabri abdullahi ibn ubay ibn salulin ba don yana kaucewa shi ma bai faɗin suna karara dan haka Allah ma sai ya kauce haka manhajinmu kenan shi yasa duk wanda ka je fassara maka irinmu ka yi kuskure ba wanda zai iya fassara maka irinmu sai mu da kanmu ina fatar mun gane wannan kenan don haka gabana nan littafin riyadu salihina ne wanda yake kowa ya san littafin riyadu salihina ba a buƙatar sai an tsaye maka dogon bayani dangane da littafin riyadu salihina amma da ya isa ka gane riyadu salihina yana daga cikin littattafan manhaji na karantarwa a cikin darul hadisi Allah madaukakin sarki ya taimake mu babi na 244 ya sa mishi babu bayani ma yubahu min al-ghibati bayan da ya magana akan asalin farko yace babu tahrimi sama'il ghiba yace haramun ne ka saurari gulma wa amru man sami'a ghibatan muharrama bi raddiha da kuma cewa duk mutumin da ya ji ana gulma ta haramun to ashe akwai wata gulma da ta halatta kenan tunda ka ya fara faɗin haka wanda duk ya ji ana gulma ta haramun to ana umarnin shi cewa ya tunkuɗa wannan magana kai yadda da ita wal inkari ala qa'iliha kuma yayi raddi ya mai da martani ga mai yin wannan gulmar fa in ajaza in ya kasa tura wannan maganar fa aw lam yaqbal aw lam yuqbal minhu ko kuma yayi martanin an ki karbe yayi nasiha an ki karbe farqa zalika al majlisa in amkanahu in zai yi sai tashi ya bar gurin ana gulma wadda bata halatta ba ka ce a'a jama'a a bar wannan magana sai aka yi kana da ikon da zaka iya tashi daga wurin ka tashi baka da iko eh to cire bakin ka ka kauda kanka ka nuna bacin ranka da rashin yardar ka ina fata an gane to sai kuma yace babin bayanin wuraren da suka halatta a yi gulma mecece gulma tukuna ita ce ka faɗi sunan wani da aibi da laifin da ke tattare da shi a halin baya nan irin yadda muke wa irin su wannan bayanu dan sam'an da wannan muhammad dan sa'idu da makamantansu mu fito karara mu ce wane dan wane zindiki ne wane dan wane makaryaci ne babban malami akan jarhuwar tadil al-imam shu'ba ibn al-hajjaj in suna zaune da la'asar dalibai wannan ya zauna can wannan ya zauna can sai ce ta'alau na kitabu fillah ku zo mu yi gulma a cikin addinin Allah shine zai fara karantar da su bayani akan mazaje kenan wata rana sai wani malami a ya same shi ala gafarta malam irin wannan ka faɗi sunan wannan ka faɗi sunan wannan sai ce to ba laifi insha Allah za mu duba har an kira sallah ba ya sallar magariba sai ya ce mishi wane ya ce eh ban karbi na sai haka ba ya ce in aka yi magariba ma yanzu zan tashi zan karyata wasu makaryata kuma zan ambaci sunan ku karanta littafin aljarh wa ta'dil na al-imam ibnu abi hatim razi jiya na zo muku da shi mujalladi na farko babban malami al-imam an-nawawi ya ce ilam ka sani أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها يجي قلما ta halatta a yi ta in dai manufa ce wadda ta zama ingantacciya ta shari'a wadda babu yadda za a iya gyara wannan matsalar sai an hada da gulma ita ce sai an ambaci sunan wane da laifin shi wa huwa sittatu asbabin dalilai guda shida ne suke halatta a yi waɗannan dalilai guda shida al-imamun nawawi ya kawo su a cikin riyadu salihina ya kawo su a nan a cikin littafin al'azkar ya kawo su a cikin sharhin sahihu muslim a cikin sharhin sahihu muslim da cikin al'azkar sai ce ya ɗibo su daga cikin littafin al'ihya'u ne ihya ulumuddin na gazali amma a nan bai bayyana ba babban malami al'imamu muhammad ibn ali ash-shaukani da ya zo sai ya dubi waɗannan mas'aloli guda shida sai ya ƙara sharhin su ya ƙara fito da dalilansu a cikin alƙur'ani da sunna ya sa wa littafin ɗan ƙarami haka raf'in riba fi ma ya juzu wa ma la ya juzu min al-ghiba ɗauke shakka da tantama game da inda ya halatta da inda bai halatta ba a yi gulma to a nan al'imamin nawa ya kawo waɗannan guda shida to ai mu ba karatun riyadu salihi na muke ba don haka za mu tafi ne zuwa ga matsalar da ita ce kawai muke so mu muku hujja da ita ita ce sai ya ce arraba wuri na hudu daga cikin jeren giyar wuraren da ya halatta a kira sunan mutum a faɗa ƙarara tare da laifin shi sai ce tahzirul musulmi na mina sharri tsoratar da musulmi daga wani sharri wa nasihatuhum da kuma yi musu nasiha wa zalika min wujuhin wannan yana bayyana ta wurare kamar haka minha daga ciki akwai jar'ul majruhina min ruwati wa shuhudi raunata masu rauni din daga cikin masu riwayar hadisai da maganganu da kuma masu kafa shaida in mutum ya zo kotu zai ba da shaida a halin shi makaryaci ne sai ka miƙe ka cewa alkali algafata malam ai shi wani din da ya zo zai ba da shaida makaryaci ne to haka masu riwayar hadisai da labarai da tarihoki da sauransu wane mai rauni ne to kar a rufa mishi sai a ce wane mutumin banza ne don haka ba za a karɓi wannan magana daga gare shi ba don haka ku bi ni bashin gobe zan ɗauko muku insha Allah tushen wannan magana da ake dangantawa ga Mughiratu bin Shu'ba sai ka ga Mughiratu bin Shu'ba sahabi ne daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar shin nassin qur'ani yayi yabo akan su ko bai yi ba yayi yabo to sai ka ji riwayar wani makaryaci mutumin banza ya ce wai an kama mugira dan shu'uba yana zina waɗannan irin riwayoyin su ne su zazzaki suke dogara da su gobe zan zo muku da takhrijin gaba ɗaya insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ya ce wa zalika faɗin laifin irin waɗannan ɗin ja'izun ya halatta bi ijma'il muslimina da haɗuwar dukkan musulmi ba ma ya halatta ba sai ya ce bal wajibun wajibi ne ma lil hajati in bukata ta kama shin kullum muke zuwa mu kafa wa'azi ne ta cewa wani makaryaci ne wani kaza wani kaza ne karatu ne ya zo kai da karatu ya zo kai aka yi magana daga nan fa ba a sake yin ta sai in ta kama ashe shine lil haja amma da za a mai da abu kullum shine topic fa to ya zama ba bukata bace ya zama me ya zama tsogala ko kun fahimta dan haka idan bukata ta kama shi kenan sai a zo a bayyana to in bukata ta kama kuma to wajibi ne wamin ha gashi sai yake cewa har wayo daga cikin wuraren izara a mutafakkihan ya taraddadu ila mubtadi'in idan wani musulmi ya ga wani ɗalibi mai koyon ilimin addini yana kai koma zuwa wurin wani ɗan bid'a au fasikin ko kuma wani mutumin banza ya akhudhu anhu ilma yana karɓo ilimi daga gare shi sai zan malami ne dan bid'a wani ɗalibin sunna yana zuwa karatu wurin shi malami ne fasiki sai zama wani ɗalibin ilimi yana zuwa ɗauko karatu wurin shi wa khafa an yatabarrara almutafaqqihu bidhalika kuma sai kai ka ji tsoron cewa kada wannan ɗalibi da ke koyan ilimi ya cutu saboda me saboda rashin fahimta saboda ƙuruciya saboda makamantan haka dai fa alaihi nasihatuhu to wajibi ne wannan da ya fahimci haka ya mai nasiha bi bayani halihi ya bayyana halin wannan malami ya ce malamin nan da kake zuwa ɗauko karatu wurin shi ɗan bid'a ne kuma ku ji ba ƙarya za ka yi ba ba ƙazafi ba kuma abin da ake buƙatar shi za ka faɗa kawai abin da ba a da buƙatar fa ba za ka faɗa ba how many corruptions na zazzaki mun taɓa gaya muku ko ɗaya ba mu taɓa gaya muku ba sai ran da ta kama muka zo muka sanya kaset ɗin shi muka ce shi ya faɗa da bakin shi how many thousands of corruption suke zargin ka sai ce ai sun kai guda ɗari ma ai ma sun fi da kan shi ya faɗa amma in ba haka ba ba mu taɓa zuwa mun ce muku shi mazinaci ba ne ba mu taɓa ce muku shi kaza ba ne amma za mu ce muku shi zindiki ne saboda me yayi zindikanci amma in ba haka ba zindikanci ai ya fi nauyi fiye da ka ce mazinaci amma dan me zaka ce mazinaci baka da hujja ba kazafi muke ba ba yan tasha bane mu sai abin da kake da hujja shi zaka faɗi komi kankanta shi komi nauyin shi shi kuma zaka faɗe shi ne da gwargwadon bukata ko kun fahimta gashi sai nawawi sauri ya ce bi sharti an yaqsida nasiha ya zama zaka faɗi haka ne da nufin nasiha ba wai me ba ba tsogala ba ba attack ba ba a an faɗa kai ma bari karama nasiha sai ce wa hadha mimma yughlaqu fihi wannan na daga cikin abubuwan da ake kuskure akai domin wasu sai su ce ai ayi shiru ka a faɗa wasu kuma garin faɗan sai kuma su zaƙe sai abin ya koma da zagi sai abin ya hasaba ta shigo a'a abin da ake bukata shi zaka faɗi sai ce wa kad yahmilu almutakallima bidhalika alhasad domin mai faɗin irin wannan in bai taka tsantsan ba to sai hasada kuma ta shigo mishi wa yulabbisu shaytanu alaihi zalika sai shaytan ya rikida mishi al'amarin shi wa yukhayyilu ilaihi annahu nasihatun falyutafaddal lidhalika sai zaci cewa nasiha yake sai zan ba nasiha bace abin ya koma mai kenan abin ya koma attack ya koma tsogala jama'a kun fahimta na haka ana faɗi ne da gwargwadon abin da ake da bukata kuma in bukatar ta kama ba kullum a mai da abin shine abin da za a yi ta faɗi ba shine abin da za a yi ta karatu a kai ba sai zama kenan ba ku da ba ku da abin yi kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan kenan riyadu salihina ina fatan ka je ka sami sharhin riyadu salihina mai suna nuzhatun nazirin na Malam Salim da kuma sharhin Riyadu Salihina na Malam Ibn al-Uthaymin wancan a mujalladi na uku mujalladin ƙarshe na Uthaymin a mujalladi na shida shi ma mujalladi na ƙarshe kenan sannan da sharhin Riyadu Salihina na Ibn Illan duk zaka ga sharhi da faɗaɗa bayanai akan wannan matsalar jama'a mun gane wannan da kyau dadin dadawa babban malami al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali wannan magana mun karanta ta a sharhin karatun Sahihul Bukhari ga ta ita ma sadara uku ce zuwa hudu zan karanto mana a ƙarƙashin addinin nasiha addini nasiha ne sai ya ce wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi daga cikin nau'ukan nasiha ga Allah maɗaukaki da littafin shi da manzon shi wa huwa mimma yahtassu bihi ulama'u malamai ne kawai suka keɓantu da wannan ba kowa ne zai shiga wannan harkar ba raddul ahwa'il mudilla tunkuɗe son zuciya masu ɓatar da mutane raddin da za a yi da me bil kitabi was sunna a kawo qur'ani a kawo sunna a rusa waɗannan bata wa bayanu dilalatuhuma ala ma yukhalifu al ahwa kulliha da kuma bayani akan hujjojin alqur'ani da sunna akan ainihin wato abubuwan da ke saba wa son zuciya baki daya wa kadhalika raddul aqwal al dha'ifa min zallatil ulama haka nan maganganu da malamai suka yi waɗanda suke na kurakurai ne a fito ƙarara a tunkuɗa waɗannan maganganun shi yasa kuwa gani ba mai risala ba har imam malik in ya kuskure sai mun ce ba daidai bane nan ma sai mu zuba da ƴan uwanmu da ke izala a ƙungiya sai su ce muna zagin imam malik sai mu ce ba zagi bane kuskure ne imam malik yayi kuma Allah ya ba mu ilimin da muka gano kaza kuskure ne imam malik yayi in muka ɓoye sai Allah ya bambin ɗin mu a wuta dan haka zargi ba zai sa kuma mu ce ai za a zarge mu cewa muna zagin imam malik imam malik ya ce sadaki duk sai ya kai rubu'u dinar sadaki sai ya kai rubu'u dinar sai mai muktasar ya fassara maganar cewa in bai kai rubu'u dinar ba aure bai ba to me hujjar imam malik hadisi ne sahihi cikin sahihul bukhari da muslim annabi ya ce ba a yanke hannun barawo sai ya saci rubu dinar ko sama da rubu'u dinar sai imam malik ya yi kiyasi cewa to tunda har za a yanke gabar hannu in an saci rubu'u dinar to ai farji ma lalata shi ake da zaman aure da ake don haka ba za a lalata wannan farji ba sai da ne sai da mafi karancin rubu dinar tun a gaban shi almajirin shi abdullahi ibn wahab ya ce wannan kiyasin naka malam ba daidai bane domin kiyasi ne ma alfarik wannan hannun datse shi ake shin farjin ma datse shi ake yi don haka wannan kiyasi ne wanda ba daidai ba to sai muka ce ba mu yarda da wannan ba duk abin da mace ta amince zama sadakinta ko kuma waliyinta ya amince zama sadakinta shine sadaki to sai a ce a su albani sun zagi imam malik sai mu ce a ƙarya kuke ba zagi ba ne magana ce ba daidai ba muka ce ba daidai ba sai a ce ku ɗin kun isa sai mu ce mun isa ku aje mu gaban malaman duniya kakkaf a bincike mu mun isa mu gyara wannan magana da makamantanta ko ba mu isa ba su malaman da kuka amince da su ba rabita ba ko ina ko rabitan mala'iku ce ku aje mu akan shin wannan maganar Imam malik ya yi ta ba daidai ba ce mun gyara ta sannan gyaran da muka yi zagi muka yi imam malik cewa muka yi ba daidai ba ce to gashi yau shekara ɗari bakwai da rubuta wannan sharhin arba'una hadis ne a gabana yake cewa na daga cikin wajibin waɗanda suka sani sai ce me wannan ya keɓanci waɗanda suka sani ne ashe ba matsala ce da kowa zai buɗe baki ba ka sani ka shirya mata eh shikenan ka ce imam malik magana kaza da ya ba daidai ba ce imamu ahmad da ya magana kaza ba daidai ba ce ahmad ibn hanbali shafi'i da ya kaza ba daidai ba ce abdullahi dan mubarak da ya kaza ba daidai ba ce mai ahalari da ya ce kaza kaza dan fudu sai ya ce ba daidai bace nan ma dan fudu ya zage wa ya zage mai ahalari kenan a'a akwai bambanci tsakanin wane ya kuskure sai a ce kuskure ce amma yan bid'a abin da suke so tunda imamu maliku imami ne na ahlus sunna to in ya kuskure ma sai a dauka to ba zai yiwu kuma maganar ta tafi tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dole ya zama ko manzon Allah ya kuskure ko imam malik ya kuskure hasha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ya galita manzon Allah ya fi karfin a ce kuskure ta fi sauki a ce imam malik kuma kuskuren ne mai risala ya ce in kai sujuda ta biyu sai ya ce faqum kama anta sai ka miƙe kamar yadda ka taso wala tarji jalisan karka koma ka zauna ma'ana karka jilsatul istiraha to muna da hadisai ingantattu sahihai cikin sahihul bukhari da musnad da tirmidhi da nasa'i da abu dauda da ibnu maja sahihan hadisai annabi yana yi sahabbai suna yi to sai mu ce imamu mai risala yayi kuskure to wannan ba mu damu ba duk izalan duniya gaba ɗaya da ta gabas da ta yamma da ta asali da wadda ta bangare duka su haɗu akan cewa suna zagin malaman fikihu sai mu ce kun yi banzar ko kun san ba zagi ba ne jiya mai muka faɗi muka ce cewa da muke zazzaki zindiki ne yan shi ake cewa muna zagan musu malami muka ce a ba zagi ba ne hukunci ne muke faɗi muna faɗin matsayin mugun aikin shi ne ma'ana abin da muke cewa cewa muke kafiri ne to cewa kafiri ba zagi ba ne hukunci ne ana faɗin matsayi ne sau da haka ku rinka fahimtar abubuwa a ilmance kar ku zama irin yan jack and hari kawai yan cikin gari don haka ku fahimci wannan maganar gashi yake cewa wa bayanu dilalatul kitabi was sunna ala raddiha idan malami yayi magana wadda ba daidai ba sai a ɗauko qur'ani da sunna a bayyana yaya akai wannan ta zama ba daidai ba wa min zalika bayanu ma sahha min hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da yake wajibi wajen nasiha ga manzon Allah ko to bayyana hadisan da suka inganta wa ma lam yasih da waɗanda ba su inganta ba minhu daga cikin hadisan ta wace hanya bi tabyini hali ruwatiha ta hanyar bayyana halin masu riwaya sai a ce shaharu dan haushab ishtahara bi da'afi shaharu ya shahara da rauni to shi ya ruwaito hadisin aqama Allah wa adama in ana iqama to hadisi ne da'ifi ba za a yi aiki da shi ba a bayyana cewa hadisin bai tabbata ba saboda mai saboda shaharu shaharu kuma mutum ne mai rauni sannan wa man tuqbalu riwayatuhu minhum wa man la tuqbalu a bayyana waɗanda su ake halaccin karban hadisi a wurin shi da waɗanda ba su halatta a karbi riwayar su ba a fito karara a bayyana gashi malam yake cewa wa bayanu ghalati man ghalata min siqatihim yace ko mutanen kirki ne ma suka ruwaito hadisi mutumin kirki sai ruwaito hadisi sai zama akwai kuskure a cikin riwayar shi sai a tsaya a bayyana allazina tuqbalu riwayatihim waɗanda ake karɓar riwayoyin su ma ran da ya kuskure sai a ce shu'ba yayi kuskure a cikin wannan hadisin dan haka wannan riwayar sunanta shazza naka ce me yasa kuka ce shazza sai a ce saboda riwaya ce ta mutumin kirki da ta saba wa abin da yake daidai da mutumin banza ne sai a ce riwaya tashi ta zama munkar to jama'a duk waɗannan abubuwan da muke muna da dalilai akai ba abin da kawai haka siddan saboda son zuciya in son zuciya ne sai mu rufe mu ma sai mu kafa ƙungiyoyi mu ta hayaniya a ciki wato mun shirya Allah ya bambin din mu a wuta kenan amma da bamu shirya ba fato sai muka ce ba magana ƙungiya za mu tsaya akan manhajin mu na salaf kawai karantar da mutane addini za a yi jama'ar musulmi kun ji wannan kenan ko dadin dadawa dai sai mu ɗauko maganar da muka yi a jiya muka ce muku za mu zo muku da littafin alamomin gane dan shi a wallafar Sheikh Aminu Aliyu Gusauko wannan na daga cikin manya-manyan sahabban zazzaki wanda 1995 zuwa 96 suka rabu da shi suka ainihin kafa kungiya suka sa mata tajdid yana nan yanzu a garin Gusau shine tsohon ciyaman na Gusau ina fata an gane to ka iya zuwa ka bincika gashi shi ya rubuta wannan littafin kuma wannan littafin za mu zo muku da shi har akan software ma wanda yake so ya loda akan kwamfutar shi in ya so kai ta watsawa ta email din duk waɗanda suke so ne muku alkawarin wannan a gobe tare da tattaruwar zantuttukan Humaini da na tattara su gaba ɗaya da hukunce-hukuncen da malaman duniya suka mishi da harshen turanci wajen shafi sittin na haɗa su zan zo muku da su duk akan flash za a ba ku kyauta balash insha Allah gashi malam Aminu ya ce babi na farko shi'a da haɗarinta ga al'umma ya bayyana haɗarin shi'a sannan sai dawo ya ce hanyoyin da suke bi domin rusa addinin musulunci su ne ba ku manta ba jiya dama mun yi magana akan zindiki shine wa wanda ya bayyana da surar malanta ko da sura addini amma rusa addinin yake to bari ku ji wannan wanda ya zauna gaban zazzaki ne yake faɗi kuma har yanzu zai ce wa kanshi salafiya balle a ce ɗan salafiya ne kuma wannan abubuwan ya rubuta su ne da ɗimi-ɗimi daga barinsu cikin tafiyar wato sharrin da suka gano ne ya zauna ya rubuta ya ce gashi hanya ta farko aƙidar cewa Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya sanar da sayyidina Ali shine shugaba bayansa sannan ‘ya'yansa da jikokinsa a bayansa su goma sha su goma sha biyu waɗanda wato su goma sha ɗaya waɗanda a jimilla su ake kira imamai kuma wai annabi sallallahu alaihi sallama ya sanar da haka din don haka addini baya cika sai da imamai da imani da su da kuma yarda da wajabcin yi musu da'a kaji hanya ta farko da suke bi wajen rusa me wajen rusa addinin musulunci yanzu mu bam yarda da waɗannan a imma isna a shari'a ba san bam yarda da su ba bam yarda da su ba ba wanda ya naɗa su ba annabi ba ba Allah ba ba ijma'in musulmi ba ba ikhtilafin musulmi ba na ɗaya kenan to sai su ce maka in har baka yadda da waɗannan imamai ba to musuluncin ka ya rushe hanya ta biyu suka ce wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance sun zauna da shi a cikin munafunci da rashin da'a kun ji maganar ko saboda haka jahilai ne da ba su ainihin wato tsaya sun koyi addini da kyau ba bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuwa sahabbai sun saba wa umarnin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama suka ibin sayyidina Ali suka yi wa sayyidina Abubakar mubaya'a dan haka duk sun yi ridda sun fita musulunci sai mutanen da ba su fi goma ba kawai bayan haka kuma sun gurɓata alkur'ani suka shafe kashi biyu cikin uku nasu domin su ɓoye zaluncin da suka yi suka zamo makaryata suna ƙirƙiro hadisan ƙarya domin su tabbatar da mulkinsu na zalunci da jahilci da son zuciya kun ji hanya ta biyu da suke bi ita ce sahabban sai a rusa su tunda yanzu wannan menene is an absolute condemnation akan sahabbai an buga musu bam ne gaba ɗaya su suka ruwaito qur'ani su suka ruwaito hadisai an ce azzalumai ne sun shafi ayoyi kaza na alqur'ani sun yi ƙarya sun yi kaza sun yi kaza gobe zaka yadda da qur'anin da suka ruwaito zaka yadda ba hanya ta uku matsayin sahabbai na marwaita alqur'ani da hadisai ya sa babu inganci ga alqur'ani da hadisan saboda haka addinin musuluncin da aka gina akan bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda tafarkin ahlus sunna wal jama'a yake ba ingantacce bane bata ne da kafirci da bin son zuciya irin na sahabbai shi yasa ma yan shi'a suke da aƙidar cewa shiriya da tsira suna cikin saba wa ahlus sunna don haka duk inda ahlus sunna ya bi to su kuma sai su saba duk inda ahli sunna ya bi sai su saba don me sun yarda cewa addinin ba na gaske bane na ahli sunna jama'a waɗannan su ne hanyoyi guda hudu da malamin ya kawo a takaice waɗanda suke bi wajen rusa maka addinin musulunci kuma duk wani ɗan shi'a da ke saurare na a yanzu ko zai saurare ne ta kafofin yaɗa bayanai na zamani ya san cewa shiga shi shi'a ta farko abin da ake fara mai shimfiɗa kenan ba a cewa siyo bagadadi a koyar da kai siyo qur'ani a koyar da kai suratul fatiha a gyara maka sallah me yasa saboda ai bagadadin zai kai ka zuwa ga karanta qur'ani ne to ai qur'anin ba a yarda da shi ba dan haka abin da za a kokarin gamsar da kai shine wannan qur'anin da ke hannu to ba qur'anin da Allah ya saukar bane waɗannan hadisan ba su ne na manzon Allah ba akwai wani qur'anin akwai wani hadisin akwai wasu kaza akwai wasu kaza waɗannan sahabban ko mutanen banza ne dan Allah jama'a wanda biye da qur'anin nan da muke karanta wanda ake sauke shi a sallar tarawihi da sauran salloli a ka'aba da sauran masallatan duniya ya yadda cewa ba ainihin shine alqur'anin da Allah ya sauka wa annabi ba ya yadda cewa hadisan nan da musulmi suka fito suke karanta su ba su ne hadisan manzon Allah ba yadda cewa sahabban nan da ake jin sunan su kafirai ne makaryata ne yan danniya da murtiyan mulki ne da neman duniya tsakani da Allah an rusa addini a zuciyar shi ko ba a rusa ba to tunda an rusa wannan addinin sai kuma malamin ya ce wasu ainihin wato hanyoyin da yan shi hanyoyin da shi'a suke bi kuma domin gina sabon addini su ne in sun rusa maka wancan to wace hanyoyin za su bi su gina maka sabo hanya ta farko ita ce gina aƙidar imama ma'anarta shine cewa ana ɗa'a ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake a raye kawai amma bayan rasuwarsa wajibi ne a yi ɗa'a ga imamai goma sha biyu bayansa masu fara da sayyidina ali annabi za a bi shi ne kawai in yana da rai in bai da rai fato ba ta annabi ake ba yanzu ta imamai ake tsakani da Allah yanzu bayan wancan rusa addinin da aka yi maka sannan aka da aka nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallama in ba shi da rai maganganun shi ba su ne addini ba za a dubi yanzu wane ne sahibul waqti yanzu wannan limamin ne sai a ce yanzu lokacin imamul mahadi al-muntazar ne to shi kuma bai bayyana ba to tunda bai bayyana ba kenan waccan shari'ar ta zama outdated sannan new invented one kuma bata iso ba dan haka sai ka zauna silent kenan sai ka zama dan daba don haka ba ruwansu da sallah ba ruwansu da azumi duk wani abu ba ruwansu da shi don me waccan shari'ar ta zama ta tashi aiki sabuwa kuma wanda zai zo da ita yana can cikin rami a iraki a samin ra bai fito ba tukuna don haka ba addini kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau to na ɗaya kenan na biyu sai ce siffanta imamai da wasu daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ɗaukaka su zuwa ga matsayin annabawa ko ma sama da haka limamai sai a ɗauke su sai a ba su matsayin Allah ko a ba su matsayin annabawa ko fiye da haka karanta al-hukumatul islamiyya shafi na goma sha hamsin da biyu mai Khomeini yake cewa wa inna min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yace tabbatacce aqida ce a wurin su cewa limami na shi'a yana da darajar da mala'ikan da ke kusa da Allah ko annabi manzo bai kai ta ba shafi na hamsin da biyu na al'hukumatul islamiyya wannan maganar ba wai aƙidar Khomeini ce kadai ba aƙidar 'yan shi'a ce fiye da shekara dubu ɗaya domin karanta littafin ashifa alƙadi iyal ya ce muna kafirta 'yan shi'a kai tsaye saboda suna cewa limamansu sun fi annabawa da mala'iku daraja alƙadi iyal karanta ashifa a cikin babin da ke magana akan martabobi da darajojin manzon Allah da hukuncin wanda ya nakasa manzon Allah ko da da faɗin farce ne ya ce faɗin wannan magana nakasa manzon Allah ne a ce wani limami ya waye gari ya fi manzon Allah daraja ya fi mala'ika na kusa da Allah daraja ya ce wannan kafirci ne alqazi iyal a cikin ashifa wannan kenan na uku yin amfani da wannan matsayin da aka bai wa imamai domin canza fassara ayoyin alkur'ani inna allaha ya amurukum an tasbahu baqara Allah ya ce ku yanka saniya sai su ce wai Aisha ake nufi ita ce baqara ita ce saniyar wa yu'minuna bil jibti wa taghut sai su ce al jibti wa taghut shine Abubakar tunda kaga an gaya maka darajarwa limaman sai a ce to shikenan fassarar duk da ka sani ta alkur'ani wadda su jallalaini da su ibnu jaririn da su gumi da su wane ne suka yi duk wannan fassara ta banza ce ga fassara ta gari ina fata an gane sai malam yake cewa da fito da sabuwar sunna wai ita sunnar imamai maimakon sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wato maganar imamai da ayyukansu suka zama hadisai kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kullum kana sauraron dan shi'a na gida ne ko na waje kawai imami zaka je yana cewa ba ruwan shi ya ce annabi ya ce imami wani ya ce kaza imamu wani ya ce kaza sahibul waqti ya ce kaza na hudu yin amfani da wannan sabuwar fassara ta alqur'ani da wannan sabuwar sunna ta imamai domin gina wasu miyagun aqidu da kuma wasu hukunce-hukunce da bambance-bambance waɗanda suka saba wa shari'ar musulunci don haka 'yan ɗariƙar najeriya sai nan da 'yan shekaru kaɗan za su ce o nan albani ta faɗa mana muka ƙiji 'yan shi'a za su yi dilin da su don me za su nemi a daina sallah a masallatan a mai da masallatan su zama mai wuraren da za a koma ana harkoki na banza domin daga ciki shine mun gaya muku aqidar su ita ce me ba yadda da annabi gashi tunda ya mutu sai me sai imami to imami kuma sai mai rai to wanne ne ke da rai yanzu na goma sha biyu shi kuma bai fito ba to tunda bai fito ba to babu addinin musulunci sai suka ce to in ana son ya fito sai a matsa da sabon Allah domin Allah ya alkawarin ba zai fito ba sai sabo yayi yawa to dan haka masallatai su zama a tsakiyar masallaci a danna mata aure a yi zina da ita a sha giya a yi lalata wadda yake in aka yi haka to sai Allah ya gaggauta fitowar da mahadi almuntazar kenan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji shin waɗannan aƙidodi da 'yan shi'a da su zazzaki suke kawowa na canza addini ne ko ba na canza addini ba na canza addini ne to dama jama'a kun fahimci wannan ko ba ku fahimta ba mutanen zaria ku gaya mana ina zazzaki yake sallar idi ko ta juma'a daga shekara ashirin a aji duk sauran shekarun daga shekara ashirin zuwa juma'a da ta wuce ba masallatanmu na ahlus sunna ba waɗannan kam allanka daga wasu mu ma ba ma maraba da shi a ina ike sallar juma'a ko sallar idi mutanen zaria muna jiran ku ku ba mu amsar wannan tambayar daga shekara ashirin zuwa yanzu ana sallar juma'a a gida ne ko ana sallar idi a gida to kwa ba da jawabi Allah ya taimaka saboda haka jama'a kun ji dan haka gab farko da muka karanta ita ce malam ya mana sharhi da yace fa minhumuz zanadiqa allazina aradu an yufsidu ala nasi dinahu daga cikin masu ƙarya akwai zindikai waɗanda kawai suna nufin su ɓata wa musulmi addinin su ne ina fatan mun gane amma sai yake cewa daga ƙarshe yuzhiruna bainan nasi bi mazharil muslimina in suka tashi bayyana cikin musulmi sai su bayyana cewa su musulmi ne to sai gaba ta biyu yace wa minhum ashabul ahwa'i daga ciki akwai yan son zuciya yan ra'ayi wal ara'i da kuma yan me na gani me nake ganin dama allati la dalila laha min alkitabi was sunna jama'a muna karanta ne daga sharhin alfiya ta siyuti wanda a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir ya yi shafi na hamsin da biyar ina fata an gane arba'in da biyar ko ya ce su waɗannan 'yan ra'ayi ne waɗanda ba ruwan ra'ayinsu da alkur'ani da sunna waba'u a hadisa sun ƙirƙiri a hadisai ne nusratan li ahwa'ihim don su taimakawa son zuciyarsu wa ara'ihim da kuma ra'ayoyinsu kal khattabiyya kamar 'yan khattabiyya warrafida da kuma rafida su ne waɗanda ke zagin abubakar da umar wa gairihim da makamantansu yanzu irin waɗannan labaran da suke kirkira suna kirkira ne dan me dan su kare wata magana sai nan a kirkiri ƙarya gobe sai a je a ce ai mughira shu'uba yayi zina in ka ce ina dalili sai a ce maka ai ga hadisin me yasa aka kirkiri hadisin dan a kare wancan ra'ayin da waccan son zuciyar ko kun fahimci wannan jama'a قال عبد الله ابن يزيد المقري عبد الله ابن يزيد المقري يتي إن رجلا من أهل البدع wani daga cikin 'yan bid'a raja'a an bid'atihi ya tuba bar bid'a shi faja'ala ya kulu sai rinka cewa unzuru hadal hadis ku dubi wannan hadisin sai ambaci hadisi kaza amman ta'khudunahu ku dubi daga wa kuke karban shi fa inna kunna idza ra'ayna ra'ayan domin mu mun kasance in muka ga wani ra'ayi yayi daidai da mu ja'alna lahu hadisan sai mu mai da shi hadisi kawai dan haka dai hadisan sai ku rinka lura wato da ya tuba ne yake faɗin haka wa qala hammad ibn salama hammad dan salama yace akhbarani shaykhun min ar-rafida wani malami cikin yan shi'a ya bani labari annahum kanu yajtami'una ala wad'il ahadith suna taro domin kirkiro hadisan ƙarya har taro suke yin hakan haka kuma wannan har yanzu shi yasa ainihin su Ali Hassan suka zauna suka tattara hadisan ƙarya na wannan zamanin suna nan suna takhrijin su har yanzu za a yi taron kirkira hadisan ƙarya yanzu yan maulidin nan da hadisi da ya tabbatar da maulidi amma dai muna son manzon Allah ne daga shekara biyar zuwa yanzu hadisai nawa suka kawo yanzu suna da hadisai da suke ta kawowa an yi taro a ce to a tsara kaza a tsara kaza a tsara kaza amma ya ishi lahal jihabi ba malamai za su rayu waɗanda sai sun tona asirinsu malaman nan ba wasu bane ku ne za ku tashi ku yi karatu a halin sunna yan ɗariƙa ba sa karatu ku kiyaye wannan da kyau ɗan ɗarani suke karanta kawai da alburda amma karatu na takhrijin hadisai da gano ƙarya ba za su yi ba don su ma maƙaryata ne don haka ku kiyaye idan ba ku tashi kun yi wannan karatun ba ba wanda zai yi dun Najeriya in ina faɗe ina nufin ku da ke gabana da kuma irin ku domin irin wannan maganganun abubakar gumi ya ta faɗi sai ɗaliban shi ba su fahimci da su yake ba sai suka waye gari sahihu muslim da ya mutu ya bar musu so kasa ci gaba saboda haka abin da ake nufi ku ne za ku tashi kuma wannan ilimin jiya mun kawo muku dan fodiyo ya ce babu shi a ƙasar nan kuma har yau ijiya sai ka tara malami dubu ba zai iya karantar da kai musalahu ba balle jarhuwar ta'adil balle ya karantar da kai alhukumu din yaya za a tafi ga hukuncin kai tsaye bai sani ba shi ma da aka tunkuɗe su zuwa ga bango suka rasa yadda za su yi sai suka dawo suna sukar ilimin wannan na nufin malaman da kuke cewa malaman ahlus sunna sai su ce ba wani ilimi da za a ce wai dole sai da shi ne za a karanta hadisai in ji waye faɗa haka yanzu a ce ba wani ilimi da cewa sai da shi za a karanta qur'ani Allah ramma zai yadda malamin tajwidi a dawo ana gairil magarubi alaihi wala ralin ya yadda to kenan malaman hadisi ne za su yadda a rinka kacakulan karatun hadisi da penalty ba zai yiwu ba wallahi jama'a ba zai yiwu ba kana ga jarida kana karanta dan boko yana girgiza kai wai baka iya ba me yasa wai baka iya ba wai ka'idojin baka iya kiyaye su ba ba a jin sautin exclamation mark ko kuma koma ko yaya ba ka tsayawa daidai inda ya kamata ka tsaya da numfashi gaba daya sai ka tsaya da rabin numfashi sai ce ba haka ake ba me yasa akwai ka'idoji kenan ko to hadisi wai sai mutum ya zauna yana karantar da ɗalibai bulogul maram wai sai ce wai su duk wannan kinibibi ne ba ruwansu da shi ƙarya kake rawanin ka ne na malanta ya kwance kawai gudu ya ƙare ma'ana an waye gari kana son ka karantar karatunka ya zama outdated madadin ka je kai updating karatunka imamu shafi'i kuskure a harshen larabci ya rufe makarantar bayan shekara biyar ya je ya ƙaro larabci ya dawo yanzu ba malamin da zai je ya rufe makaranta ya je ya karatu sai ya ce ai shi yafi karfin haka gwamma ya zauna ɗaliban su gudu su watse saboda me saboda ya harufa sun kare mishi duk abin da zai karantar babu muna garin nan nake gaya muku malami ya taho daga wani ƙauye ƙasar katsina ya ce duk garin shi ne babban malami liman ma ake ce mai amma iyakar karatun shi ishimawi to garin ba wanda ya iya ko kawa'idi ya fara karantar da su tun daga kawa'idi to an yi nisa yanzu an kusa sauke ishimawi to in fa aka sauke ishimawi to karatu ya koma mu da hammata ne kuma in ka karanta ruwan bagaja ka ga karatu ma'ana iyakar karatun malamin an kusa sauka sai ce musu yana zuwa sai ce cirani zai taho da ya zo bai ji kunya ba ya bayyana karara wallahi saboda ganin muhimmancin abin da ya faɗa ni kuma sai na ware mai lokaci na musamman lokacin da ban taba ba kowa irin shi ba saboda ya nuna duk garin babu ishi amma littafin da ake kan karatu yanzu in fa aka sauke shi to rawani ya kwance rawani ya kwance mana don ba zai ci gaba da iziya ba muka zo muka yi reviewing ishmawi din aka zo aka yi iziya har aka kai a halari aka fara arba'un askari aka fara aka fara arba'un hadis har bulugul maram har riyadu salihin aka sauke nace to kaga liman sai ka gyara rawanin ka yanzu ka dira daidai liman ya dawo liman ya dawo haka ne ko ba haka ba haka malaman farko suke yi kana karantar da ɗalibai ka lura cewa ai ba aibi bane iya karatun ka kawaidi sai ka je kauyen ko ka fara karantar da su ba kai laifi ba saboda duk garin ba wanda ya iya kawaidi in baka karantar da su ba fa waye zai karantar da su kai ne nasu sai ka zo ka ce ku zo zan karantar da ku sai ka fara karantar da su kawa'idi idan ka ga an kusa sauka sai ka ce to kana zuwa ina fata an gane wata uku in ka je ka kai ishmawi sai ka dawo ka ce a ci gaba da ka ga an kusa sauke ahlari sai ka ce ina zuwa ko kuma ka ce an ba da hutun shekara tun daga ramadan ka ce sai muharram wata hudu an yi tashe kai kuma kana can lokacin ake tayan maka da naka karatun daidai ne amma wallahi da yawa malaman Najeriya sun ki yarda da wannan hakika saboda haka kuna nan su malam dan sitti suke karatun Qur'ani a gidan rediyon Kano ba ta juwidi aka yi aka malam ya haya yola ya fi shekara ashirin yana koya musu suka ki suka yi ta zagin shi da aka koma matasa suka ɗauki hannu me ya faru sai aka zo aka tura su malam dan sitti aka zo aka sa yarinya Aisha yar shekara sha uku sha hudu sha shida ne yar karamar yarinya in tana karatu sai ka ji madigar na motsi saboda daɗi kamar ba ƙuraishiya ta iya tajwidi to ina waɗancan ba a buƙatar sai suka ce an rena su an ce karatun su na da ne a'a da sun gyara da su za su ci gaba abin da yanzu muke cewa kenan kana karantar da riyadu salihin ka iya takrijin hadisi baka iya ba wata biyu wata uku zaka je a koya maka sai ka ki sai ɗalibanka sai su zanzare sai su je sai su koya in suka koya me zai faru in suka dawo kana karatun sai su ce ala gafarta mala wannan hadisin munkari ne sai me yasa sai a ce ai riwayar aslam al-ifriqi ne malamai sun ce munkarul hadith to wannan farashin kunya ce a to shi yau shekara ashirin muka fara karantar da ilimin nan wani malami da ya leko ya je ce to lallai akwai matsala a zariya na ce me yasa ya ce to wannan karatun malaman garin ne ya kamata su zauna a karantar amma girman kai ba zai basu ba amma an aka gama karantar da matasan nan to akwai tashin tashina yau shekara ashirin ya faɗi wannan magana september 1990 ya faɗe ta sai ku gashi sai mutum ya zo sai yana karatu shi kenan sai a ce yaran albani ne Allah ya kiyaye jama'ar musulmi kun ji don haka in suka wai har taro suke na kirkirar hadisai Allah ya kiyaye malam ya ce wa minhumul qusas daga cikin masu karya a hadisi akwai alqusas sune yan wa'azin tirmi mai yiwa kai yaro ne baka san me ake nufi da yan wa'azin tirmi ba yan wa'azin turmi su ne waɗanda ake samu a da a ƙauye sai a samu turmi sai a zuwa aje musu a badalar anguwa wato kamar farfajiya anguwa sai zauna yi ta ƙarya yi ta ƙarya tsofaffi suna ta kuka suna ta kuka na sha baku labari jama'a ina yaro aka ɗauke ni za mu tafi ganin gida muka je a kasuwar rimin gado ɗin nan aka je aka fito da wani malam ya sa farar yar shara da wandon shi haka bangajejen wando ya zama irin na 'yan shayi yana ta zufa yana ta zufa a nemi shi fifita yana haki ba a jin abin da yake faɗi ba amma sai aka ce wai daga lahira ya fito wai yana jawabin lahira ne mutanen ƙauye an zauna duk an yi zaman tahiya a gaban shi ana ta kuka wai daga lahira ya fito wai jawabin lahira yake yi ana ta jefa sadaka nan ga wasu ƙarfi suna tarawa da wayau na kuma na je a nan kasuwar rimin gado a ranar laraba sai ga wani kato shi kuma shi ma naɗe ɗan kato baki yana tsalle a kan soro ana wali zai tashi wali zai tashi wali wai tashi sama zai na tsaya jama'a in ga walin nan zai tashi har magariba a shekarya ne waɗannan su ne alƙusas waɗanda za zauna su ta ƙarya su ta ƙarya su ta ƙarya gashi nan kana karantawa kana ji a kaset yakin tabuka duk ƙusas ne yaba'una al-ahadisa sukan kirkiri hadisai fi qasasihim fi qasasihim a cikin labaran su da suke menene manufar su qasdan littakassubi dan neman tara dukiya wal irtizal da kuma kuɗi wa taqarruban lil ammati dan kuma su samu karbuwa a wurin jahilai bi gara'ibir riwayat saboda suna kawo labarai waɗanda suke baki walahum fi hadha gara'ib wa ajaib suna da labarai masu ban mamaki da ba a taɓa jin su ba eh wa safaqatu wajhi la tusaf sannan suna da wata irin rashin kunya a cikin fuskar su waɗanda yake ba za ta siffantu ba za su shafa wa idan su toka su ta ƙarya a cikin jama'a waɗannan irin mutanen jama'a ku ji malam ya kawo manya-manyan dalilan yin ƙaryar su shine me neman kuɗi ko sannan da samuwar karɓuwa a wurin jahilai waɗanda duk suka rayu muciya shekara talatin arba'in akwai lokacin da aka gayyato mai wa'azin nan na yakin tabuka jama'a haka dattawa suke zama a zo a sa fitila kwai sai in ma yi maka izini za ka yi rekodin in ba haka ba fa sai a ce ai in ma kayi ba zai ɗauku ba saboda bai yarda ba ka ji karama ƙarya ce abin da muke cewa jama'a waɗannan mutanen muna son ku dubi me yasa suke ƙarya don tara kuɗi to yanzu a wace siffa suka fito su ne masu wa'azi irin su ga sunan ranakun juma'a a masallatan yan ɗariƙa da masallatan juma'a na sarki sarakunan gargajiya za ka je ka ga suna wa'azi suna wa'azin sai da laya laya ce za a ce ga sharaɗinta daga cikin sharaɗin shine da ruwan damuna na farko za ka wanke ta in ka rubuta a kawo maka ka'idoji da sharuɗa masu wahala laya za ta fara daga dubu ɗaya ne amma kafin a tashi sai ta koma naira hamsin ko kuma sadaka waɗannan su ne ƙusas to yanzu ana kiransu sunansu na zamani shine mai masu wa'azin na batir suna cikin wa'azi da ba sun hada baki da wani yaro sai ya tsinke lasifika sai a ce to jama'a batir yayi sanyi a hada na abin nan ya cuce ku ya siyan muku da laya ya yi rantsuwa ta fi guda ɗari kai ya kasance saboda fa su samu karbuwa kamar nan yadda malai yake cewa a wurin jahilai ko har zuwa suke suke titin DPOs ko kuma police officers za su je su zazzagi DPO su zagi sarki su zagi kaza za su je su ba da wani abu je kaka bincika me ke faruwa a kasuwannin ƙauye ne ka je ka ga wai suna sayar da hoton yadda walakiri yake tambaya a kabari je ka masallacin sarki ranar juma'a ka gani waɗannan su ake kira al-qusas kama haka abu hatim al-busti annahu dakhala masjidan abu hatim yace ya shiga wani masallaci فقام بعد بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا ana idar da sallah sai wani saurayi ya miƙe a masallaci ya ce abu khalifa ya bamu hadisin da abul walid ya bashi labari daga shu'uba shu'uba daga qatada qatada daga anas ya ambaci wani hadisi kala abu hatim sai abu hatim ya ce mishi falamma faraga ko da'autuhu da ya gama wannan hadisi nashi sai na kira shi qultu sai na ce da shi ra'aita aba khalifa kaga abu khalifa ne da kace abu khalifa ya gaya maka kala la sai ya ce a'a kultu sai na ce kaifa tarwi anhu wa lam tarwi anhu wa lam tarahu ya kake ruwaito hadisi da gare shi kace baka taba ganin shi ba fa qala sai yace innal munaqashata ma'ana min qillatil muru'a kai mu fa tattaunawa da mu to rashin kunya ne rashin kunya Abu Hatim fa ya haife shi shi kuma saurayi ne amma saboda ya samu damar tsayawa a gaban masallaci sai ya ce wai a tsaya ana jan magana da su wai rashin kunya ne ana ahfazu hadha al-isnad yace ni dai dama na haddace wannan isnadi fa kullama sami'tu hadisan duk sanda naji wani hadisi damamtu ihu ila hadha al-isnad sai hada shi da wannan isnadin kawai sai in karmatsa jama'a kun ji ku juya shafi na 56 malam yace wa aktsaru ha'ula'i al-qusas mafi yawancin waɗannan masu wa'azin tirmi masu wa'azin nabatir juhalun jahilai ne tashabbahu bi ahlil ilmi sai dai suna ainihin shiga riga ta malamai sai ga karbo ya samu kankame miyar alkyabba ya dora akan babban riga ya kawo rawani ya sa ya rike carbi ya yi shiga irin ta malamai wanda su ko wanda su bainahum sai su narke a tsakanin malamai fa afsadu kaseeran min uqulil amma sai su taɓata tunanin ainihin jahilai har da za ka miƙe a masallaci jama'a wannan yana wa'azi ka ce bawan Allah ka ji tsoron Allah ƙarya kake faɗi sai sa jahilai su maka duka duk wanda ya karanta ruwan bagaja da ya ga irin wannan ina fata an gane malam yake cewa wa yushbihuhum ba'd ulama usu'i to akwai wasu da suka kama da waɗannan su kama suka yi da su su malamai ne amma miyagun malamai dan Allah ka je ka karanta littafin Sirajul Ikhwan na Shehu Usman za ka ga suwane ne ulama usui dan fodiyo yace duk barnar da ke faruwa a duniya miyagun malamai su ne suka haddasar da ita to yaya miyagun malamai suke malam yake cewa allazina ishtaraw ad-dunya bil akhirah waɗanda suka bada lahira suka karbi duniya wa taqarrabu ila al-muluki kullun suke neman su samu wurin zama a wurin mai mulki wal umara da sarakuna wal khulafa da halifofi bil fatawal kaziba da fatoyi na ƙarya wal aqwamil muhtara'a da zantuttuka na ƙarya waɗanda suka kirkire su allati nasabuha ila shari'atil bari'a waɗanda suke danganta zuwa ga shari'ar manzon Allah wadda take kubutacciya ce daga duk waɗannan ƙarya irin ta ce na kawo muku jama'a jiya wallahi jama'a wannan mutumi da nake ishara jiya ya kawo riga malin malin asiya miliyan biyar wadda aka yi mata shaki da wani kyalle daga kyallen ka'aba mataimakin shugaban malamai ne na wata kungiya a ƙasar nan na jiha guda shi yasa a lokacin wanda ke gayan maganar kuma wanda ya bugo min waya shi kuma shine sakataren kungiyar ai kura ce ta ci kura ina zaune ya bugo min waya yace akwai wani shafi da za a sa na ka'aba a riga ta zama tana da wata daraja na ce babu ƙarya ne sai ce to wane ne ya kawo wa deputy governor dukkansu na san su na san deputy gwamnan na san mai kawo rigar na san mai min wayar ya ce ya kawo wa deputy gwamna cewa wannan rigar tana da falala kuma miliyan biyar malin malin ce wai an samu kyallan da aka yanko jikin ka'aba an dan sa a cikinta shine ta zama miliyan biyar na ce ka ce mishi a matsayin shi na malamin sunna a ina wannan magana take a rubuce ko da fatawan malamai ya ce ai dama da ya kawo sai na ce mishi to malam kai ka san bamu yarda da kai ba da kai da mu 'yan siyasa duk ɗaya ne bari mu buga malaman da muka yarda za su faɗa mana gaskiya aka juyin duniya ya karɓo ya magana da ni ya ce a'a to jama'a yanzu a tsakani da Allah duk malamin da ke saurare na ina son ya kawo mini a ina ne manzon Allah ya faɗa cewa rigar da ake kwancewa a jikin ka'aba in aka sa ta a cikin shafin riga za a samu wata falala a ina ne to amma gashi malami ne ya kai wa mataimakin gwamna kuma mataimakin gwamna ma ɗan ƙungiyar ne yanzu menene wannan ƙarya ce aka danganta wa shari'ar musulunci don me domin takassub don a samu kuɗi ina fata an gane a wannan jihar ne fa ina zaune aka zo aka yi min fatawa ashe an ga wanda ya wannan abin ne a gabana ban sani ba har na ce musu wallahi kun yi ne dan ku ci fuskar shi ban sani ba suka zo suka ce mini malam a cikin shari'ar musulunci akwai tashi zauna tashi zauna tashi zauna na ce wannan shirme ne haka sai to wani malami ne ya samu wani gwamna ya ce mishi tashi zauna tashi zauna tashi zauna ya ce ka zauna kenan sai ran da ka ga dama tashi daren dam din kenan dam dam to kun san sharrin shi gwamnan kirista ne shi gwamnan kirista ne shi kuma malamin na kungiya ne to waɗannan irin malaman su ne in muna maganar su sai yan kungiya ka za su ce ana zagan musu malamai dan ba ku da hankali ne ba malaman ku bane da kuna da hankali da kun kore su diddigar kaya ne ba credit bane danganta kanku zuwa gare su barna ne na ƙasa ce na ƙasa ce ku bar mu mu yan jarhuwar ta'adil mu jarraha muku su ku ba su takardar kora ku samu ustazai da ke da imani ku ce wane mun mai da kai kai ne sarkin malamai wane kai ne dagacin malamai wane kai ne dan malikin malamai wane kai ne central malamai ya fi ga ustazai Allah ya samar da su a cikin kungiyoyi masu imani da tsoron Allah za ku ci gaba with the older cargos tsofaffin jiragen ruwan da sun kasa ɗaukar kaya su kuma sun yi parking sun tara hanya balle sababbi su parking Allah ya kiyaye to gashi da yake cewa wajtara'u alal kazib irin waɗannan mutanen keke da keke sai kaga sun yi karfin hali na ƙarya ala rasulillah ga manzon Allah wai me yasa irda'an lil ahwali shakhsiyya domin lil lil ahwa ko ash-shakhsiyya domin kokarin yardar da son zuciyar wasu mutane yanzu ba shugaban malaman wata kungiya aka sa a gidan rediyo yana wani shiri naka sai naka ba mai mulki ne ɗan murɗiyan mulki a zalimin ɗan siyasa kuma aka ce shugaban malamai ya fito yana kare shi da ayoyi da hadisai yanzu ku 'yan ƙungiyar duk kun karɓi waɗannan a malamanku in kun karɓa a malamanku kun lalace kenan gaba ɗaya jarhuwar ta'adilin mu sai hau kanku amma babu shakka waɗannan malaman lalatattu ne domin suna ƙirƙirar ƙarya suna dangantawa ga annabi ko ga Allah ko ga shari'ar musulunci dan kawai a kara son zuciyar wani sannan wa nasran lil ahwali siyasiyya da kuma dan taimaka wa son zuciya ta siyasa dan Allah ka ji wani mara kunyan dan bana bakwai sanda aka zo aka yi rikici na siyasa a ƙasar nan ya rinka ɗibo ayoyi da hadisai har yana cewa wani ɗan siyasa ya yi ainihin ridda dan me dan an murɗe mai zaɓe ya ce bai yarda ba sai ya je kotu kaji madadin ku ja bakin ku ku bar waɗannan 'yan siyasa mai murɗiya yayi mai zalunci yayi ku yi musu wa'azi a sai ku koma kuna ɗibo ayoyi kuna goyon bayan su cewa wai tun da an riga an rantsar da wani wai dole ne kai ka zo kai mu baya in ba haka bai jinin ka ya halatta Allah wadaran 'yan bana bakwai a cikin da'awar sunna nusran lil ahwa'i siyasiyya sai ce fastahabbul ama alal huda sai suka zaɓi makanta akan shirya kama fa'ala Ghiyas ibn Ibrahim an-Nakhai al-Kufi kamar yadda aka samu wani mai suna Giyas dan Ibrahim annaka ba Ibrahim annaka da ka sani ba al-kazzab al-khabith mugun makaryaci kama wasafahu imamu ahli al-jarh wa ta'dil kamar yadda limamin jarh wa ta'dil ya siffanta shi Yahya ibn Ma'in fa innahu dakhala ala amir al-mu'minin al-mahdi wa kana al-mahdi yuhibbu al-hammam wa yal'abu bihi al-hammam wa yal'abu bihi fa idha qudamahu hamamun فقيل له حدث أمير المؤمنين فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح فأمر له المهدي ببدرة فلما قام قال أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه sarki mahadi ne yake da tantabara yana wasa da ita sai wannan ghiyasu dan ibrahim sai ya shigo makaryaci ne da ya shigo shi kenan sai fadawa suka ce a ba za ka karanta wa sarkin muminai hadisi ba kuma yau ala gafata malam muka ji kayi shiru sai ya ce to wani dan wani ya karantar da ni hadisin da annabi ya ce la sabaqa bai halatta a yi tsere ba illa fi nasulin sai da kibiya au kuffin ko kuma da ainihin dabba da take da kofato kamar doki au hafir ko kuma wadda take kamar jaki au junahun ko kuma wadda take da fukafukai tantabara kenan ko janah au janah fukafukai wadda take da fukafukai kaga me kenan sarki ya dace da sunna sai mahadi ya sa aka kawo jaka ta kuɗi aka ɗauka aka bashi yana juyawa sai sarki mahadi ya ce ina shaidawa har ga Allah ƙiyar nan taka ƙiyar maƙaryaci ce sai sa aka yanka tantabara sai ya ce ai ni ne na ja har da nake wasa da tantabara har da ne mishi kaza har yasa aka yanka daga nan ya daina wasa da tantabarar ajabul khatib a cikin littafin shi usulul hadisi yake cewa wannan kuskure ne sarki mahadiya ya mutum zai karya kashe da karya ne ka ɗibi kuɗin musulmi ka bashi yace kamata ya Allah daftar da shi to jama'a ku ji hadisin asali sahihin hadisi ne al-imamu ahmad ya ruwaito shi da ibnu majah da abu dauda annabi ya ce bai halatta a wasa ba sai lissafa waɗannan abubuwan sai dai wasan kibiya sai da ainihin doki ko da abubuwa masu kofato ko makamantan haka shi sai ya ƙara da cewa ko kuma da tantabara saboda ga yalla na wasa da ita jama'a haka ka je abuja yanzu za ka ji al-ahadith al-abujiya haka nake ce musu ka ji ana wa'azi malam yalla yana gaba ka ji ana jawo hadisai ana zubawa akai shi kan shi yallaɓan ya san ƙarya ake fa abin da yasa ina da abokai da yawa irin waɗannan yallaɓan da ake musu muna zaune a ofis to sai ga mutum ya shigo ya ce salati goma ga annabi to ya ce salati goma ga annabi me laifin salati goma ga annabi babu sai mu yi sallallahu alaihi wasallam ayi addu'a ayi addu'a can sai ya ce ranka ya dade cikin ƴaƴanka biyar hudu taurarin su na haske amma ɗaya naga tauraruwar shi ta dishe shi ne wanda na tare shi na ce to ƙarya kake wannan shi 'ya'yan shi guda biyu ne kuma duk 'yan mata ne shi ne ce ha'a ba ala gafata malam da ka shi na ce a ba a ƙarya a gabanmu salati dai da ya zo mun karɓi salati ko kuwa yawa amma ƙarya a wai cikin 'ya'ya biyar taurarin hudu na haske ɗaya ta disa shi kuma shi mutumin 'ya'yan shi biyu har yau da nake wannan magana balle wannan magana an yi ce wajen shekara shida ta wuce Allah ya kyauta to waɗannan mutanen ne wai ake cewa wai a kyale su don musulmi su haɗa kai a'a su daina ƙarya shine za a haɗa kai su tuba wa fa'ala nahwan min zalika ma amirul mu'minin ar-rashid fa wada'a lahu hadithan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yutiru al-hamam falamma aradahu ala ar-rashid qala ukhruj anni fataradahu an babihi ya taba zuwa wurin sarki harun ar-rashid ma yayi irin wannan ƙarya yace annabi yana wasa da tantabara har ta filfilo tana tashi a gaban shi sai kore shi yace ku kore shi ya kore shi daga gidan shi wa kama fa'ala muqatil ibnu sulaiman al-balkhi min kibar ulama'i tafsir to jama'a kun ji min kibar ulama'i bit tafsir daya daga cikin manya manyan malaman tafsiri ne gashi shi ma yayi irin wannan ƙarya fa innahu kana yataqarrabu ila al-khulafa'i bi nahwi hadha shi ma yana neman samun kusanci wurin ainihin sarakuna irin wannan jama'a shari'ar musulunci bata hana ka je wurin sarki ba shari'a bata hana ka je wurin mai mulki ba amma menene zai kai ka akwai bahasi na musamman akan halaccin zuwa wurin sarki shaukani ya rubuta littafi akan haka ibrahim ma'ana manya-manyan malamai sun yi littattafai masu ɗimbin yawa akan hukuncin hukuncin shiga wurin mai mulki ba a hana ba annabi musa ya je wurin mai mulki ko bai je ba ya je annabi ya tura sahabbai ja'far ibnu abi talib shine shugaban tafiyar wurin wa aka je wurin sarki mai mulki menene yake kai ka wurin mai mulki abin da ake magana in ka je sayar da addinin ka ne da duniya shine duniya ta baci to abin da ya faru jama'a saboda barnar da ta yawa har ya zama malaman kusan gaba ɗaya babu wanda ke zuwa wurin mai mulki don nasiha ko don wani abu na maslahar addini to duk wanda aka gan shi ya je wurin mai mulki fa sai a ce ai an gawa ne ya zo an gawa ne ya zo me ya zo da shi me ya zo da shi amma kashi casa'in da tara da ɗigo tara na masu zuwa an san cewa suna zuwa neman duniya ne jama'a kun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan da kyau jama'a kenan yana daga cikin manhajin ahli sunna rashin kyamar zuwa wurin mai mulki domin kyamar tasu gaba ɗaya kuma to za ta haifar da wata fitinar don haka in ka amintu akan mu'amalar da za ta kai ka mu'amala ce saliha ta addini babu abin da ya hana ka je kai mu'amala da mai mulki amma a ka je ne ka ce ranka ya dade mota ta ta tsufa mota ka ta tsufa eh shi gaban shi ya faɗi ya ɗauka zaɓe da aka yi a ikara local government aka yi murɗiya shi ka zo kai mishi tambihi akai dan haka gaban shi ya faɗi ya ji an ce kai ne ka zo di ya kori jama'a yana makirkita sai kuma ya kai kuma kana wata alwala da ba ruwa wallahi tallahi zan ke dade wata ta ce wallahi tallahi kuma an bani notice a gidan haya wallahi shi shi zan ke dade Allah ya taimake ka Allah ya rufa asiri salati go ga manzon Allah sallallahu alaihi to shikenan yaushe ne gaban shi zai faɗi sai dauka au yo zaluncin da muka yi mala ya zo ya karbi nashi shiyan ne dan Allah gobe in ikara aka murde yanzu district din za a murde sai ce saboda malaman jihar su ma suna da nasu shiya din ina fatan kun gane Allah ya kiyaye to don haka malam da yake cewa na'am to daga ƙarshe sai ya ce wa sharru asnafil wabba'ina wa a'zamuhum bararan wato ai ina karanto muku a takaice ne ai karatu irin wannan jama'a tunda ba asalin karatun sharhin alfiya ake ba ana karanta wuraren da aka tattauna magana akai ne ko ya ce mafi sharri daga cikin masu ƙirƙira hadisan ƙarya wa a'zamuhum bararan waɗanda kuma suka fi girman cutarwa qaumun yansibuna anfusahum ila zuhud mutanen da suke danganta kansu zuwa ga zuhudu wa tasawuf da kuma ɗariƙar sufaye lam yataharraju an wada al hadith fi targhib wa tarhib ihtisaban ko lil ajri inda Allah ورغبة في حظ الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي su wai sai ma ba su ganin laifi wai sai suka ce ma ai ba laifi bane ma in dai hadisai ne da ke kwadaitar da yin kaza ko tsoratarwa game da aikata mugun abu to su suka ce waɗannan hadisan daidai ne ma ka yi wa annabi ƙarya saboda lada ma za ka samu ka zo ka ce jama'a manzon Allah ya ce duk wanda ya sallah raka'a dubu tsakanin magariba da isha Allah zai gina mishi gida aljanna a cikin gidan akwai wani tsuntsu wanda zai rinka mai zikiri dubu so dubu kafin magariba da isha kullum har abada ƙarya ce amma wai za ka ƙirƙire ta ne dan me dan ka kwaɗaitar da mutane su yi aikin alheri to wai su suna ganin wannan ƙaryar ma lada ake samun an yi ta ka ji matsala kenan fi ma za'amu a cikin abin da suke riyawa wa hum bi hadhal amal wannan aikin nasu da suke yufsiduna wala yuslihuna barna suke ba gyara ba wa qad igtarra bihim kathirun min al'amma wa ashbahihim mafi yawancin jahilai da barbaran yan yawa na jahilai sun rudu da irin waɗannan fa sadaquhum sai suke gaskata su wa wasaqu bihim kuma sai suke amincewa da su lima nasabu ilaihi min az-zuhdi was sala saboda suna nuna su yan gudun duniya ne kuma su mutanen kirki ne walaisu mawda'an lis-sidqi malam yace to waɗannan ba abin a gaskata su bane wala ahlan lis-siqa kuma ba abin a amince da su bane wa ba'dhum wasu daga cikin irin waɗannan dakhalat alaihi al-akazibi jahalan bi sunna karerai sun shigo mishi ne saboda ya jahilci sunna li husni dhannihim saboda kyakkyawan zato na mutane irin waɗannan wa salamati sudurihim da kuma kyakkyawan nufin su wa yahmiluna ma sami'uhu an ala sidiqi duk abin da suka ji saboda su mutanen kirki ne to duk abin da suka ji sai su je su dauka cewa ai su ba sa ƙarya to kowa ma baya ƙarya da haka sai ai ta ɗura ƙarya ana faɗi ta hanyar su wala yahtaduna li tamyiz al khata min as sawab irin waɗannan mutane ba sa iya bambance abin da yake kuskure daga daidai wa haula'i to ire-iren waɗannan mutanen akhaffu hamqa ko halan sun fi saukin mugun hali wa aqallu isman kuma sun fi saukin zunubi min ula'ika fiye da waɗancan da aka yi na baya waɗanda suke ƙarya don kare masu mulki da masu ƙarya don me domin neman kuɗi da masu ƙarya don me don ɓata addini waɗannan suna yin ƙaryar ne wai don gyaran addini to suna da laifi amma in ka dubi laifin su asali su kuma bai kai waɗancan ba ko mun fahimta to malam yake cewa ولكن الواضعون كم منهم ولكن الواضعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس yace sai dai kuma masu kirkirar ƙarya ɗin sun fi kowa haɗari daga cikin waɗannan saboda halinsu yana ɓoyuwa ga mutane da yawa don Allah jama'a yanzu mutane nawa ne suka san cewa waƙidi maƙaryaci ne to littafin nan da 'yan ɗariƙar Najeriya suka dogara da shi wannan mai tarihin tufa na ɗin nan eh eh mene a ɗan littafi ɗan ƙarami wanda zaka ji ruwan tufa na da menene menene da kisa annabi nuhu da menene gashi nan ɗan littafi ne ɗan ƙarami sunan littafin ya kwanta mini bada'i'uz zuhur bada'i'uz zuhur yanzu wannan littafin duk abin da ke ciki daga waƙidi aka karbo duk gaba ɗayan riwayar littafin daga waƙidi ce to mutum nawa ne suka san cewa waƙidi makaryaci ne halin makaryatan ya ɓoyi da yawa daga cikin mutane in ka je ka samu yan dariƙa duk tarihinsu da suke daga cikin wannan littafi ne bada'i'u zuhuri ina fata an gane shine sai malam yake cewa walaula rijalun sadaqu fil ikhlasi lillah ba dan wasu mutane da aka samu suka tsarkake zuciyarsu saboda Allah ba wa nasabu anfusahum lid-difa'i an dinihim suka kafa kansu don yi wa addininsu kariya wa tafarrahu kuma suka ba da lokaci lizzabbi an sunnati rasulillah don kare sunnan manzon Allah wa afnau a amarahum suka karar da rayuwarsu fit tamyizi bainal hadisi as-sabiti wa bainal hadisi al-makdhub suka kare rayuwarsu wajen bambance tsakanin hadisai tabbatattu da waɗanda suke na ƙarya ne wa hum a'immatus sunna waɗannan sune limaman sunna wa alamul huda su ne shugabanni na shirya laula haula ibadan waɗannan mutane ba malaman hadisi lakhtalata al'amru ala ulama'i da al'amari ya rikice wa malamai wa duhama da duk wani mai fasaha yanzu dubi waɗannan malamai da ke karantar da qur'ani yan hadda qur'ani dinnan tun daga alƙalan har masu cin gasar sai mutum ya zo zai zai hadda alƙur'ani zai gasa sai jawo ayoyi guda goma sha ɗaya a jere bid'a ce abinda sunna ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yaqifu ala ru'usil ay annabi yana tsayawa akan ayoyi baya haɗe aya da aya koda tana da alaka da ta gabanta to in ba da haka samu malamai na jarhu wa ta'dil suke tacewa su ce ga na manzon Allah wannan ba na manzon Allah bane littattafan tajwidi bid'o'i nawa ne a cikin su sai an samu malamin hadisi ya zauna ya yi aiki akai dan haka za ga daga cikin littattafan tajwidi mafi tsafta su ne littattafan al'imamu abu amri niddani me za malamin ƙira'a ne kuma malamin hadisi ne to in ba dan da malaman hadisi ba da al'amari ya rikide wa malamai kafin ma jahilai wala saqata siqa bil ahadith kuma da wannan yasa ba za a amince da hadisai ba rasamu qawaida sai malamai suka zauna suka rubuta ka'idoji lin naqd domin kanikancin hadisi wa wada'u ilma al jarh wa ta'dil suka tsaya suka tsara ilimi na jarh wa ta'dil fakana min ilmihim daga cikin ilimin nasu akwai ilmu mustalahil hadith akwai ilimin mustalahul hadith wa huwa addaqu turuq allati zaharat fil ilmi litahqiq at-tarihi wannan ilimi na mustalahul hadisi shine ilimi na keke da keke wajen tantance gano gaskiya ta tarihi wadda take faruwa a cikin ainihin ilimi wa ma'rifatu naqli sahih da kuma gano magana ingantacciya wadda aka ciro ta min al-batil daga magana da take banza ce فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء الله يساكا مصصا كما كون الهيري ورفع درجاتهم الله يتقى درجو جنسو في الدنيا والآخرة الدنيا دلاهرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين الله يسا ينبايا سرنك يبنسو يبونا الهيري شيني إرون وانا دولة مرنك مسا الدعاء ما لن يتي وقد قيل لعبد الله بن المبارك أنشي وعبد الله بن المبارك الإمام الكبير ببل إمامي هذه الأحاديث الموضوعة waɗannan hadisai na ƙarya ala gafata malam ya za a yi da su faƙala sai ya ce ta ishu lahal jihabiza za a samu ƙwararrun malamai za su rayu tare da su sai karanta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani da sunna kuma sai mun kare su الذكر anan الكتاب والسنه ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن وسور سورة سورة daga cikin hadisan ƙarya jama'a hadisin da aka ruwaito daga Ubay dan Ka'ab game da falolulun surorin Alqur'ani sura sura wannan ƙarya ne wa qad zakarahu ba'd al-mufassirin fi tafasirihim wasu malaman tafsiri sun ambace su a cikin tafsiran su wal wahidi da wahidi wal zamakhshari da zamakhshari wal baydawi da baydawi wa qad akhta'u sun yi kuskure fi zalika khata'an shadidan sun yi kuskure mai yawa da suka kawo ire-iren waɗannan ainihin hadisai qala al-hafiz al-iraqi al-hafiz al-iraqi yace lakin man abraza isnadahu minhum kal awwali kal awwalaini ya'ni as-sa'labi wal wahidi fa huwa absad li udhrihi sai dai daga cikin waɗannan malaman wanda ya kawo isnadin irin waɗannan hadisan to ya dan fi sauki shine kamar sa'labi da wahidi iz domin kuwa a hala nazirahu alal kashfi an sanadihi ya nuna wa mai karanta littafin yadda zai biya binciki isnadin wa in kana la yajuzu lahu sukutu alayhi ko da ike da ya kawo hadisin bai kamata ya shiru ba amma da ya fi sauki tun da ya kawo isnadin wa amma man lam yubriz ko yubrir sanadahu amma wanda bai bayyana isnadin ba fa wa awradahu bi sighatil jazm ya kawo shi kuma yanke cewa annabi ya ce wanda ya karanta suratul waqi'a kowane dare za ta yi mishi maganin talauci to fa khata'uhu afshah wannan kuskuren shi yafi kowa ainihin wato afhash yafi kowa muni jama'a kun ji abubuwan da na son karanto muku a tattakaice daga cikin wannan littafi manufar wannan karatun kawai shine ne shine mu bayyana muku waɗannan makaryatan sun kasu akalla kashe hudu akwai masu yin ƙarya don ɓata addini akwai masu yin ƙarya don samun kuɗi akwai masu yin ƙarya don me domin kare wasu ra'ayoyi nasu da suke da su na fiƙihu ne ko na addini ko na siyasa akwai masu yin ƙarya kuma wai don gyaran addini kamar uwa ce sai ta zauna ta ne wa ɗanta faɗa faɗa ya faɗa faɗa ya faɗa kawai sai ka ji ta ce ai annabi ma ya ce kaza a halin ƙarya take in kana sauraron gidan rediyon Kano musamman filin 'yan siyasa na safe da ake yi kusan duk kwana ɗaya kwana biyu ka ji hadisin ƙarya 'yan siyasa ne kawai suke rikicinsu na siyasa sai ka ji wani ya jawo magana sai ya ce ai manzon Allah ma ya ce ka ba waɗannan abubuwan da suke faruwa jama'a ba yanzu ne suka fara faruwa ba amma ina ma a ta'ishu la hal jihabaza da ibn al-mubarak ya faɗi shine aikin da muke yanzu dan haka mutane su yabe mu ko su soke mu ba wannan ta dame mu ba abin da ya dame mu shine me sai mun kare addinin Allah idan har wani zai kashe kuɗin shi ya gina masallaci a ce wane ya yi wa musulunci aikin alkhairi wani zai kashe kuɗi ya gina asibiti ga musulmi a ce wane ya yi aikin alkhairi wani zai ciyar da miskinai talakawa abinci a ce wane ya aikin alkhairi wannan aikin da muke bai gaza haka ba amma mai yiwa al'amarin ba zai bayyana ga mutane ba saboda me saboda halin da mutane suka samu kansu a yau misali dukkan musulmi in ka tara musulmi dubu a cikin dubu ɗin nan da wahala ka ware mutum goma waɗanda suka yi karatun ƙawa'idi suka sauke duk wata anguwa ka je kai musu sansa kowane gida ka ce ana so a cikin gidajen anguwar a sami gidaje goma da mutanen gidan suka iya karatun ƙawa'idi wannan zai nuna maka mutane mafiyanci suna rayuwa a menene a rayuwar jahilci ashe babu laifi don sun soki irin wannan aikin da muke yi ina fatan mun gane amma abin da muke cewa idan babu wannan aikin to babu addini domin an buɗe ƙofar kenan waɗannan zindiƙan irin su zazzaki su rusa addini su kawo wa mutane addinin ƙarya a koma abi ko ka san cewa wa'azozin da ni da makamanta na muke shekaru ashirin da suka wuce zuwa haka akan shi'a da sauransu hatta waɗannan zindiƙan 'yan ɗariƙan suna dawowa suna furuci bayan sun tuba sai ce wallahi lokacin da na samu wani kasan na albani na je na saurara sai ce amma fa ba na ƙaunar shi sai zundi mazagi sai ce da ya je ya biya biya biya bi sai rinka bin littattafan sai gano abin gaskiya ne ashe kenan wani abu ne wanda mutanen Najeriya ba su san da shi ba sannan waɗannan malaman da kake ji suke ƙaryata waɗancan karka ɗauka waɗancan fa 'yan tasha ne masu kinkime mai rawani ne waɗanda suke zuwa ana ba su dama ranar juma'a su yi fure khutuba manya-manyan mutane ne don wai karka ɗauka cewa to ai waɗancan 'yan iska ne a'a je kaka karanta tarihinsu a sayarwa alamin nubala imamu zahabi zaka ji ya ce wani ƙwararre ne akan harshen larabci amma a fannin hadisi maƙaryaci ne ma'ana babban malami ne ya kai profesa amma in aka zo hadisi ƙarya yake yi sannan suwaye suka bayyana halin waɗannan su ne waɗanda suke zaune da su gari ɗaya waɗanda suke zamani ɗaya jama'a dun najeriya in ba waɗanda suke a zariya ba su wane ne suka san zazzaki babu in ka tafi kano shekarun baya hurafa da ta taso musu wasu cewa suke annabi muhammad ya yi ishara da zuwan zazzaki ƙaryar da aka ji mun yi bama bamai akan tafiya ka rage aka ce a ɗan hodiyo ne wai dan hodiyo ne ya ishara da zuwan zazzaki idan ka tambayi mai wannan maganar kai e malamin ka ne na addini ko na economics a malamin addini ne to me ya karantar da kai addini shafi nawa ya karantar da kai na abin da ya yarda da shi dan haka jama'a babu waɗanda suka cancanta duk duniya su bayyana zazzaki zindiki ne ko ba zindiki ba iri na da makamantanmu waɗanda mun san shi kar ta san kar kuma wallahi waɗannan maganganun a shirye muke Allah ya zaunar da mu a gaban shi a ranar alkiyama akan cewa mun ce zazzaki zindiki ne addinin ƙarya ya kawo wa mutane da ƙoƙarin ya